الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 446 wanda ya dace da 22 ga watan goma 2024 za mu tashi arkanul gusul rukunai na wanka wasu su ce fara'id abinda dai da wanka bai yi wase da shi an kaba daya babu wanka sai ke cewa yau za mu yi darasi na 28 cikin littayin fikin suna na asaidu sabik darasi na 28 insha Allah cikin fikin suna na asaidu sabik ya fara da arkanul gusul rukunai na wanka yace la tatim haqiqatul ghusl ghusl mashru illa bi amrayn wanka na haqiqa mai sunan wanka wanda aka shar'anta mai suna wanka na shari'a baya cika sai da al'amura guda biyu anniyatu harko ce niyya ko kuma ce mun yi magana a baya kan wanka wanda suke wajibi ko to wannan wanka na wajibi da daga janaba na haila na mutuwa na na musulunta wanda dai bayani ya gabata a baya da na juma'a dindai mai ganin wanka mai sunan wanka bai zama wanka na shari'a da wannan al'amurra guda biyu sai wara anniya niyya yace idhir mumayyizatu lil ibadati an al ada niyya ita ke bambanta ibada ce ko al'ada me yake ne da al'ada zan zo arata in yi wanka na jin daɗi ko na yi wankan sahi ko na marce wanka ne ne ko ina na wanki amma ai aniya ta bin yi shi ba don wani wanka na farilla na yi da wanka na yau da kullum zan zo in wanke jikina duka wuraren alwala in wanke da sunan tsafta kurin shi ne al'ada adatan kina abin da al'ada adatan ka saba yi kana yi haka kurin ba wani abu addini ciki ba ibada ciki kenan niyya ita take bambanta aikin da kake ibada ce ko al'ada na wannan wanka Dan in ji daɗi sanyi ko ko na yi ne don janaba ko haida ko nifasi ko haida misali ya ce walaisat anniyatu illa walaisat anniya illa amalan qalbiyan mahada niyya ba ta da wani matsayi illa aiki ne mana ta takaita ga wani aiki ne kalbiyar mahadan aiki ne na zuciya tsantsa mana harshe ne zuciya ce kadai babu wani abu daban a cikin bayan zuciya mana babu harshe a ciki wa amma ma daraja alayhi kathirun minan nas amma abin da mutane suka saba yi da yawa daga cikin mutane mana suka sanya shi suka shigo da shi shige ne shi ma daraja alayhi abin da suka mai shige da yawa daga cikin mutane sun shigo da wani abu wa atadu kuma sun zama al'ada ta yau da kullum menene min talaffuz biha na yin lafazi da nawaitu kaza nawaitu wudu'i nawaitu gusul janabatul farad wa rafa hadas akbar al asgar haka suka ja nawaitu gusul janabatul rafa hadas akbar al asgar daga da irayen wannan sun wani sun sanyi wani abu sai zama musu al'ada na yin lafazi da yin sun saba da yin lafazin niyya nawaitu kaza in sallace kaza sallar zuhuri ko asara ko kaza magariba isha wani ma yace ya ran haihu da ranar sallar yawan da sunne koyi musu da sai kuma faradun ko ada'un duka wannan qada'un ko ada'un duka wannan aiki su gaba kansu ada'un ne ko qada'u ce yace wannan abin da wa ataduhu min talaffuzi suka saba na lafazi da niyan huwa muhdasun ghairu mashru bid'a ce abu ne shige cikin addini kuma gairu masharu ba a shar'anta yin shi ba babu shi a shari'a yambaki hijaru ya kamata a kaurace ma lafazi da niyya da aka saba yi na wata usul kaza na wata wudu kaza na wata salata kaza lafazin niyya ya kamata a kaurace a kaurace mishi wal iradu anhu a kauda kai a bijiri mana a bijiri a bashi a kauda kai a sha mai lafiya din da an saba yi ya zama kamar so dole ma ya yi وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء كم بيان يا جباتا نا بيان النية أتكلم بيان على الله ما أي بيان نا أكي ننا زجيا هل شيء باش دوري أتكي أتكي النية هل شيء باش دوري kuma wannan wai dukkan malamai na zimin laba wani magana malikiya ko ko malikiya shafi'a bai sai maza ba ba illa fazida niyya ko a malikiya bida da bai cikin sunna ko a malikiya babu shi kun su ce an kai baka laifi ba amma dai babu inda aka shar'anta cewa niyya sai kai lafazi ko da misali suna kan san wai suna aiki cikin masasar halil iya ba da misali na kula ana lura da zuciya ba ba lafazi ba misali cikin mutattun mutum halil ya ce hanzu misali mutum ya zo sallah ta magarba a baki ita da wata salatul asari amma kuma magarba cewa amma baki ya saba niyya da na wata rata amma a ran shi magarba zo yi sallar shi ta yi ta magarba amma suka ce da ya zo magarba misali ke sa a rai magarba ce zai yi a rai kai a lafazi ya ce ya niyyar sallar magarba amma a ran shi la'asar ce zo la'asar ce a ran shi ya niyyar sallar magarba a baki aka ce babu magarba babu la'asar shi niyya ta al'asari kuma ya magarba babu al'asar ba magarba duka babu tunda gabin da aka ce gabin da ya takaice dai su kan suna aiki da aikin da zuciya ta yi duk da kamar misali suna kawo annuri cewa in misali na zo a zuhur na ce na wata salatar asari amma a bakina a zuhur kin ce ne a zuciyata ina da azuhur shi dai zuciya ake aiki kwarar zuciya mai ta waɗi kina su ma ga kowa maliki suna aiki da zuciya ba baki ba baki bai da magana bai da wuya ciki duk da suna gaba laifin amma gaskiya bai cikin sunna kwarar a takaice na gaggace bayan da ya maka ya kamata mu ƙaurace wa lafazi da niyya kwarar an saba shi amma kamata a bar shi kuma duk mai lafazi zaka da yawa bai rubuwa da kokonto an yi kwanar niyya wannan ya ce to me kaka masallaci ka san kawai zuciya ce da ka zo masallaci da ta ka zo ka zo magaraba da kai tsaye me a ranka magaraba ce kana ba liman kabara duk wannan a ranka ba kai to amma wanda sabon niyya to yayin da lafazin wanne ana nashi ne wata zaka magarabi duk mahin yawa mai lafazin niyya bai rubuwa da kokonto na shakka yayin niyya ko bai niyya ba amma ga in dama a zuciyarka ne ka tsaya gaba ba liman wannan zuciyarka abin da ke zuciyarka ya gama da kabara ta harama ana sauro shi da kawuskanci alƙibla ka kudurta a ranka ka za za ka yi to sai almuhimmi da muna magana wanka kurin an ka zo wanka a ranka za ka kudurta wankan kaza ne na janaba ne na idi ne mace ce wankan haila ne wankan nifasi ne wankan janaba ne kai dai zuciyarka za ka kudurta wannan aikin da zaka yi me ka so ka yi shikenan kuwa yace ya ma yanzu magana rukuni biyu ne yace mako ya ma na farko dai niyya dole ne da ita inna mal amalu bin niyyat inna mal kullu man ma nawa wannan shine jigo dama dukkan aiki sai rukuni na biyu ghuslu jami'il a'dha wanke dukkan gababuwan jikinka da kaulin lahi ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu in kuna cikin janaba ku yi tsarki ay igtasilu ku yi wanka ce fattaharu wa qawluhu wa yas'alunaka 'ala al-mahid qul huwa adan fa'tadilu an-nisaa fi al-mahid wa la taqrabuhun hatta yatahun Allah ce suna ma tambaya akan matsayin haila ko zuwa wajen mai haila ta ga masa wurin wannan wurin kazamta ce haila dan haka fa'tadilu an-nisaa fi al-mahid ku kaurace wa mata wajen ma'ana wajen saduwa an san kinaya ta jima'i shin abin da yake haila wurin da yake haila kenan ya ce wala ta karbar ka kusance su nan ka kusa mana wadda jima'i yake ne dan wani aya ka kata shi zafi da aka ce ahlu suna jama'a ko salaf ana fassara aya ko hadisi da abin da sahabbai ko annabi yake bayyana kanshi kaga Allah ta ta karbi wannan kamar ya ce maka san ma yadda yahudawa suke ba kai ba mace kamar ka sai take kamar ka ce kusanta an nesa Allah ta yi wala ta kama aya wala ta karubu hunna san ba kusanci mata ma da suke alhali ai ba haka ba take ni gashi Aisha ta ce Annabi sallama suna haila yana kwance mana yana mu'amala da su kuma abin da ku suke rihewa tsakanin cibiyar zuwa gwiwa batarwa iya cewa in kai bukata sha'awa da mace kudin farji da zakari kenan banda farji ba abin da aka haramta kuma daman magana ce almahid wasu alunaka anil mahid ul huwa huwa huwa suna ma tambaya akan zuwa wajen inda ke mana farji kenan wurin da ke to haida wala ta kuma huwa bai ce hiya ba bai ce ba hiya azace ba ce huwa wannan wurin da yake hudu da jinin haida mana farjinta shine aza ko jinin kazamta ne dan haka Allah wani dan ka dan kawo ta kare bunna kakka wani ayi maka kawo ce san ba kusanta ba haka ba ai take ni nan kusanta wannan wuri da yake sahur da jini shine mana kaka je mishi amma sauran mu'amalar shi kimanta gaba daya babu inda aka haramta kai mu'amala da shi ko da sha'awa da shi in ne ba farji bane shine kuma magana sai ma'ana da yake ta tahurna ma'ana ai hatta ma'ana yaktasinna hasi wanka yace wa dalilu ala anna al murad bi tathir al ghusl mai dalili da aka fassara da gudun jirman fataharu ya fassara fataharu da wanka yace ta tahurna me yasa ya fasara maka ita hurna fataharu akan magana ana ne wanka ne ga dalilin shi yi magana sunna kenan yace ma jaa sarihan fi qawli llahi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiru sabil hatta taghtasilu kana ya fasara maka fataharu shine ma'ana hatta taghtasilu shine hujja a magana nasin ƙur'ani da fasara fataharu da magana wanka ya ce wa haƙaƙatu da iktisar rasaru jami'in ada haƙiƙanin wanka wanke dukkan jiki bayani ya gabata baya mai al'usul ni bayani a baya ita isadar ma'in ramodi shi ne ruwa a zuba ruwa ya mata kan gaba shi ne al'usul wannan haka sunan shi a dalku sunan shi dalku ba bai dukkan gusul gusul daban ma wasu ma wasu mace wanka ya sa ruwa cuda cudawa ya wanki ya cuda a zuba ruwa a wuri ya bata wuri ko na zuba wani kwararo na algusul can ba mun magana asali malikiya suna kawo addalku cikin farilla ko wanda ba farilla bane ba ko ba jira kuma aka zuba ruwa wuri ya wura ta burin misali yanzu mai misali mai ba kowa ba zai iya wanka hannun shi ta bayan shi gaba da kowa da wuya kaɗan na cikin mutane to aka ce da dalko ne kenan shi za wasu suka ɗaukar tsumma ko mun shawar na yin wanka wai ya ka sa ka goge ko ina ka dalko an ce wannan shishigi ne kwada wajen malikiya shishigi ne dama asalin alkusul zuba ruwa ta kan wuri ko da hannun ka zai kaiwa in ka zuba ruwa ka kwara a rayuwa ta wuri kayan alkusul inda dama iya sunna ce ka shuda ba laifi bane ba sunna ce ka sa cikin wani ana wani ana sanu da wurin amma kaka ce misali in baka yi ba babu wanka ko babu arwala in dai ruwa ba ta gaba in arwala ce ta yi in wanka ne ya yi amma akwai na kasa ta dalku in ka iya kai dalku ya tabbata a sunna annabi na sa hannun shi a wurin shi ne magana kenan to a wanka ne yake da wahala mutum ya iya sa hannun shi a dukkan gadon bayan shi to amma dama idan ka saba ruwa ka kwarara da hannunka ko ka bude famfo ka duba kasa ya zubo din da yayi ba sai da kuma sai wa sai wankan wankan sahani ya kuma sauna aqida dokan su wanka janaba sai da sahani sai da ba sahanin wa kasko ko sai kasko shi dai ko da sahani ko da kasko ko da daro ko da so ko da famfo na tsugunne na tsaye shi dai abin da ake nema ka zuba ruwa a gaba ka gaba daya shine kurin abin da ake nema ka zuba ruwa a wannan wuri yana kana iya aura da famfo kana iya da so da sahani da daro da famfo da komi a walla ba a ce baka ba da so ko da sahani ko da kaza a'a abin da aka maka ka wanke wannan wuri da aka ce ka wanke na huska ne na hannu ne wurin shawa ne kurin abin da ake nema ka wanke wannan wurare ba wani magana kayyade abin da ake yi kenan shi ma wanka ka zuba ruwa dukkan jikinka idan ruwa gama dukkan jikin gaba daya shin za mu gan siffa yadda ake wanka da arwalla ko ku wanka aka ce da hawa duka gaba ɗaya amma dai abin da ake guri abin da ake farilla shine gama jiki da ruwa to kaga na yanzu ya ka maka farilla biyu nan kuma cikin malakiya iziya zai ka maka farilla guda biyar shi yanzu bayan wannan mai iziya ya ka maka takhalilu shar da dalku da muwalat shi mai iziya ya kama biyar da kan farilla biyar da ka maka kina ya ka dalku sai ka yi talin sha'ar sai ka yi muwalat mai muwalat ba suna ta ba ɗanin jiranta ba tartibin jiranta al-muwalat ma na shirya ce alfauru mai adal da ce alfauru da ce gaggautawa mai ga wani jika alfa'a ce gaggautawa wa da gaggawa kare abin suke ne alfauru yin aiki zama guda ka a samu rubutur ka a samu cirewa misali ka wanke hannu ka shiga wani daban gaba ka dawo ka wanke kawa ka shiga wani daban shi aka yi alfauru ka yin abin zama guda ka a raba wata raba wata ke mummuna shi alfauru to shi mai zai ya kama ka biyar amma gaske magana wannan su ne abin da ya kama ka wannan in wannan ya samu aka samu niyya ta wankan janaba ko haila aka samu ta wankan janaba in dai ka zuba ruwa gaba daya da famfo ne ta hannu ne ka kwara gaba daya da wannan niyya ka wanke gaba daya wanka waye magana kenan illa zamu da siffa take ta kamala ta inda ya zo dalla-dalla amma wannan kai na samu nan biyan farilla ta ƙari ya yi ciko yanzu wannan su ne abinda ya ambata maka fainan farilla biyu ce a ta farilla ta wanka ya da su wanka yi sai sunanuhu sunanuhu sunonin wankan bukatan shi zai maka suna maka mustabi suna ka maka guda guda huce kuma ya kama wajen musafi wajen guda bakwai duk wannan akwai wahala za mu ga anan da duka ya sanyo su a bangaren sunna su kana ba wani mustafi daga dole ta gari gaba daya ita maka sunna ita maka farilla ba wani mustafi shi kuma ta raba suka yi farilla sunna mustafi suke rabawa duka dai kusan duk da hana abin ya kawo wani abu a da wanda ya karatun da ko bai kasance makaranta ba da haka muke mana yara ya ce farilla abin da Allah ya ce sunna abin da annabi ya ce mustafi maganar malamai ce wannan hira ce haka ake sa mutane aka ce farilla ne abinda Allah ne ya ce farilla aka ce sunna abinda annabi ya ce ayi mustahabi abinda malamai suka ce duk ba haka bane ana samun farilla a sunna ana samun mustahabi a sunna da yawa salafu su bambantawa an sai aka ce kurin farilla abinda yake abu kaza bai wahayi da shi ko shi ne farilla ya kai babu aya ɗaya a kai shi babu aya ko ɗaya amma a hadisi ya zo na bayanin ake kaza farilla ne wannan shi ne magana kurin ba sai an mun za mu ga abu da yawa za mu zo a kansu ba nassin qur'ani kasa ba wanda kuma amma faralla ne kenan kun faralla ana da karin abun wanda abun da babu an wanka ne aka ce faralla dan arwalla ce in me ya ta faralla kenan wannan abun bai tabbata ba sai an samu wani abun aka rasa dai babu wannan abun magana kenan da mun ce kaza faralla ne kaza to babu wannan daiwa ba magana gyara ba mun bi ba in sallah ce ba kaulu babu adi ba a ce a yawa faralla kabili ko ba adi lakin ma ba adi ƙari ko rage wani abu ba farilla ba mata farilla aka barta ba gyara dan na ce maka wannan rukuni ne ko farilla ne in ami aka kama shi to abun nan babu shi abun nan babu shi rishin wannan abun baka yi shi ba to babu abin da ka in wanka ne in sai an rola ita farilla in dai baka abin nan ba to babu arwala misali sai ka yi shi ne maganar farilla sunna kuwa a aka ta sunna na abin da ke ni abin da abin bai baci illa na kasa ko raguwa ko rage lada dai amma abin nan ya riga ya zama abu ya tabbata sai dai ko na kasa ta rage lada ko na abu ko a shi annabi lokaci bai ka bar abin yanzu za mu ji sunnonin arwala ga sunnonin wanka sunanuhu sunnonin wanka yace yusannu lil mughtasil mura'atu fi'l rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuslihi an sunnanta sunna ne mai wanka ya kiyaye yadda manzon Allah ya wanka san san labari annabi ya yi wanka na janaba to wannan abin da ce annabi ya wanka janaba ka ka yi kokarin kiyayewa kai yanda yayi wannan sunna ne ana san haka yace fa yabda da horko mai wanka da me zai fara ya fara da gasala ya dai talatan haka annabi sana ka wanke hannunka sau uku guda biyu haka guda biyu ka wanke sau uku bakin guyo bakin guyo bakin wuyan bakin wuyan hannu bakin wuyan hannu bakin konye yace summa gasilu farajahu bayan ka wanke hannunka bakin wuyan hannu sai ka wanke al'aurarka ci da farshenka eh wannan ganin masala da take da saɓani ko rigima kan taɓa al'aura iya ba ta arwalla bai ba ta arwalla wani sama da muke cewa gushe wannan mushkila in ka zo yin in ka zo aka cewa in ka zo yin wanka in ka wanke hannunka bakin wuyan hannu an kawai farshinka ya kawai tun daga cibiya zuwa guyo ko ina inda ba ya ka dawo wurin ba don kaka taɓa al'aurarka shi na ka ce ka wanke cibiyarka zuwa gwiwa ko ina ka wanke ka wanke ka zama ta kuma ka wanke wurin a matsayin wankan janaba ya ɗauki aiki biyu ne kake ka hudda ka zama ta kuma ka wanke wannan wurin yadda ba ya ka dawo ba tun daga cibiyarka zuwa gwiwa ko ina al'aurarka za ka wanke proper da kyau in ka wanke shi kenan wannan wurin ka gama da shi to kwan sai ka zo sun mai tawadda'u wudu'an kamilan sai zo ka yi arwala cikakka kamar da ka sallah ka yi arwala cikakka ya ce kalwudu da sallah kamar da kake arwala sallah haka za ka yi arwala cikakka arwala kamar da ka sallah ya ce wa lahuta a khairu kusa da rajalai ila an yi tima kusalau kana da dama in ka wanke wuraren arwala ka bar kawa sai ka kare wanke ko ina daga baka wanke ta ita kawa ba lahi annabi ka haka nan ka bar kawa ka wanke ke duk wuraren arwala ka wanke ka shawo kai ɗago kawa sai ka bar kawa sai ka bar ta sai bayan ka kare wanka gaba daya sai ka yi ta sai ka wanke kafa daga baya yace idza kana tasilu fi tasa wa nahwi ina wanka cikin wani kwano ne namta tasa shi ta tasa ai kaman tasa hawo larabci ne yace cikin tasa kwano ko wani makayi cikin makayi tasa larabci ne tasa ne yace ta cikin tasa tasa ne cikin tasatin ba in cikin tasatin ne kana cikin wani makayi ne da makamantan dai tasawar kwano ko daro ko abadan makayi ne kenan sai ka dan gusa sun mai fi durma a lara a salasa bayan ka yi arwala cikaka ya ka ɗauko ruwa ka kwara ruwa a kan kaso uku ma ta halilu sha'ar kana zuba ruwan kana tsitsiye sa ruwa ko ina shiga cikin kanka shi tsitsiye wal ka motsa inda ruwa zai da cikin kanka da kyau liyasirar ma'alar usuli kana murza kai gashinka don ruwa ya kai asalin canjin din gashi sun mai fi durma a lasa albadanin bayan ka wanke kai su uku kuma ya ka kwarara ruwa a kan sauran jikinka bati'an bishikil aiman ka hara wanke bangaren dama sun man aisar kuma ka wanke bangaren hagu ma ta hudun ibtayin wa dakhilin uzunai wa surrati wa sabi'in rajulain wadalku ma yumkin dalku min albadan eh da yamma magana ka kwaro ruwa ka kula amma da dama to kon hagu ma ta'ahud al-ibtain da da kulawa cin ta'ahud ka kula da ibtain hammata guda biyu al-ibta hammata kenan ka kula da wanki hammata ka zaba ruwa kun ya huce da shiga mata ka ba shi zake ji hankalinka ka kula da hammata ka guda biyu ruwa shiga ciki yayin mun kwarara haka iya bi shiga ba ko sai ma kenan ka kula da sa ruwa cikin hammatanka shi ne alibitain kenan jama da wannan ta sina ta ibit wa dakhil udhun haka cikin kunnuwan ka nan ka kula da abun kunnuwan ka nan baya ka ma nan cikin kunnuwan ka ba can ciki ba nan fata kunne cikin ta wa sura haka cibiya ita ma ka kula sa mata ruwa dan kace ka zuba ruwa huce amma ka samu kula ita ba sai ruwa zai huce shiga ta bakin cibiya ma ka kula da wanke ta wa sabi'ir rajulain ka kula da wanke ya tsotsi na kwahuwa ka kula da su wa daluku ma yumkin daluku min albadan kuma da cuda abin da ya kamata a cuda abin da yake yiwuwa ka cuda a jiki shine kenan hannunka ya bi gabar da ka zuba ruwa inda yake yiwuwa inda bai yiwuwa ba tsora maka ba na misali bayan ka ya da wahala ka sa hannunka ya kai ko ina cikin bayan ka wannan shine abin da ya kamata aka sunanta a kiyaye sai ce duk wannan magana da maka wa asalu zalika kullu ma ji an aisha radiyallahu anha duk wani bayan da ya maka gaba daya da wannan sunna ta wanka zai kama dalilin shi asalin wannan magana ce da ya maka duk wani bayanin da ya gaba daya sufa wanka abin da ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qattasala min al-janaba yabda'u fa yaghsilu dai tace annabi sallama in ya zai wanka na janaba tace yabda'u fa yaghsilu dai yana farawa wanke hannuwan shi guda biyu sun mafi firugu bi yamini ala shimali ya ɗauko ruwa da dama ya zuba a hagu da ya gasilu farjahu ya wanke farjin shi kenan gaban shi haka yake ɗauko ruwa da dama ya zuba a hagu ya wanke farjin shi ta ce sun mai tawadda wudu ahu lissala kuma zai arwala irin arwallar shi ta sallah sai da kullum kenan sun ma yin ahudur ma kuma zai ɗauko ruwa bayan ya arwala fayyudukulu a sabi ahu fayyudukulu a sabi ahu fi usu da sha'ar nan wani abu da bayan ke ya cikin sunna kahin wanke su kan kana sa ruwa ka ɗauko ka zuba ka harin shi ka gashi ko ina ka tabbatar da gashi ya jiƙa nan me yasa ake haka balle masu gashi na larabawa an ka zuba ruwan ya wurin ya kwarare to amma an kai hakan ka shiga gashin da farko ko ina ka gama da zuba wai iya ba ka saki ruwa zuwa sai tsaya wannan yana farko zai ɗauko ruwa na musamman ya jika gashin kanshi ko ya murza murza murza murza wannan banda zuba kwaza ruwa in ya so ta ce bai da kula sabon fi asal usul shahada zai sa ya tsotse shi asalin gashi ko ina tuda hatta idza ra'a an qad istabara in ya ga ko ina gashi ya gama ruwa ya jika hafana ala ra'asi talata hafana bayan wannan shawa muzawa da yi kuma zai kwalho kwaso ruwa da tahin hannun shi ya zuba ya kamfato ruwa ta hannun guda biyu ya zuba a kan shi ya kwarara sun a fada ala sa'adar jinsi in ya zuba ruwa su uku ya wanke kai sun bayan wanke kai a fada ala sa'adar jinsi sai ya kwara ruwa a sauran jikin shi kaga zaka anan kurin inda wannan an san magana dama ta kuna muhi annabi ya sahara dama kenan kurin ta kai kwarara ruwa kuma nan iya ƙara maka bayani ashe a janaba ko a wankan haila ba magana tasalis sai an wanke jiki su uku a ga inda ya uku da ya zo gama jiki kurin ta aka ya fara ruwa a sauran jiki ruwa zuba ba su uku bai wanke gangan jiki ba magana uku gaba ban arwala ne yake da magana uku uku saura kurin ya kwada ruwa ya ko ina shine magana yace menene walahuma wata ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qatasala min aljanaba da'a bi shay'in nahwa alhilab fa akhadha bi kaffihi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai wanka na janaba ruwayata ثم وفي رواية لهما أو رواية بخاري كان مسلم يكاو ثم يخلل بيده شعره كنا زي تسيه غاشي تدهنون شبدا بيو حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته نسو قامنك أي تنبأ نكون تيامك sun ya huzur ma fayu da kula sai sai suka share ko nan kuma ta ruwaya maimakon su mai da kula ya ta yi su mu yukhallil bi yadayhi sha'arahu lafazin fa tanza zai tsitsihe da hannun shi biyu zai tsitsihe ma na jika gashin bayan ya jika gashin hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu can ta hatta idza ra'anu daga sabara ko na kuma ta hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu tunda kusa ma'ana wanda ce zai sa gashi hannu a cikin gashin shi ko ina ya jika sai lokacin da ya ga fata ma'ana ruwan ma'ana ya kai ya gama duka ya kai fata kenan ko ina ya kai gashin shi ruwan jika da kenan ruwan ko ina ya taba inda kenan ga kawanta ruwan bayan ya gama fata ko ina ma'ana ruwan ya kai cikin asalin kanshi a fada alaihi salasa ma a salasa marata bayan ya jika kan da farko ya sai bayan ya ga ruwan kan ko ina gama gashi ya gama da ruwa tukun zai ɗauko ruwa kan fata uku ya zuba su uku a kanshi magana kenan a fada alaihi salasa marata sun ma gasar sa asali bayan ya wanke kansa uku sun ma gasara sa da jasadi zai wanke sauran jikin shi kakon ta ka sauran jikin shi kuma da ya ma magana cewa kenan idan mutum zai wankan janaba ya yi wannan sifa da aka faɗi ya wanke duka wuraren arwala gaba ɗaya in ya zo ya wanke kai ba maganar sake wanke wuraren arwala wannan su ne ya fara da su sai ce maka suna harba suna fara ma ala sa'ar zadi ya fara ruwa a sauran sauran kenan inda da bi wanke ba shi magana sa'a kenan sauran jike shi kenan inda da bi wanke ba ba za kuma a bayan kai arwala ku zaka sake wanke wuraren arwala da huska da a wannan su ne aka gabatar da su amma aka zo aka zuba ruwa a kai sauran inda ba a wanke ba ne ba za a zuba wa ruwa a kwarara a wanke shi na abin da ke ne walahuma an ha aidar wata ruwaya ita ma bukhari ya kawo muslim ya kawo kuma dai daga dai aisha radiyallahu anha shi na ci an ha aidar da nuna wuya mata ba aisha ta aisha ce ta ce kalat ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka tasala min aljanaba دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه إن زي وان كان جنبا iya sa aka mashi wani abu da misali ruwa ne alhilal amma ba da mana al'alama kenan ruwa na makayi na ruwa na ruwa fa kada bi kafi wannan ruwan da aka mishi sai ya dauko tayin hannun shi da tayin shi dauko fa bada bi shidda da asil aisar sai ya fara wanke bangaren hakuncin kanshi ya sai ma malai maka dama ko kenan fara wanki hagun ki fara wanki ya kenan kai da dama kai da fara wanke dama sai sun jinnan jagun da fara wanke dama sumal aisar kuma ya wanke hagu kaga wannan me yake cewa suma akhadha kaffai fa qala lahu bihi ma ala rasi kenan nan cuda wanda aka ce iyaye in ya zuba sai yayi bangaren dama kuma yayi bangaren hagu to kon ya dauko ruwa gaba daya faƙada bihi ma ala ra'asi mana shi zuba shi faƙada ma fa'ala bi eh zuba su aka shiga daya kuma ya wanke kan inda dai aka yi bayani a can su uku wa an maimuna radiyallahu anha qalat wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi nan kuma ta maimuna maimuna ne ta ma da samu labarin ta ko ina dai matan shi ne dai ita maimuna na saka ta siffa daban wani abu da cikin nau'in kan shi ai ta kaka mace ya maka bayani dai ana so mutum in zai wanka duk an gaya maka wanda ke na wajibin amma sunna ne kai yana manzo Allah ya wanka sallallahu alaihi yanzu an gaya mana wani abu da sai na Aisha yana annabi ke wankan shi kin haka kamata mutum yayi to amma hudu maka abun ahili na bayani maka a baya ya kama ka ruwa ta Aisha kuma sai kama ta Maimuna radiyallahu anha قالت ميمونة تكيشوا ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل بنا أجي وأنا مثلا وانكا نأجي من ruwa. wanda zai wanka da shi fa'afaraga ala yadai ya zuba ruwa a hannun shi guda biyu fa gasala kuma marratain aw talasa ya wanke su so biyu ne ko su uku bayani ya gabata kwarwa cikin salbukhari ya tabbata annabi ya wanke wani lokaci ya wanke biyu biyu ya yi uku kamar na magana arwala ce ne ya biya ɗaya ya biya uku ta ce bayan ya wanke hannuwan so biyu ko so uku sun ma'afara ga biyamini ala shimali sai zuba ruwa a kan hagun kishi da damar shi da damar shi ɗauko ruwa ya zuba a kan hagun fa gasala madakirahu ya wanke al'aurar shi duka kun gaban shi ta hausa gaban shi gaba da al'aura summa dalaka biyadihi al-ard summa dalaka yadahu bil ard kuma ya goga han kasa ya goga hannun shi kan kasa na menene abin tsafta ka wanke kazamta kenan bayan ya ce wanke kazamtar sai da ya wanke ya goga hannun a ƙasa shi ta ka sa a ƙasa babu da ka sa sabili ka wanke da tsafta ce ake da mara ƙasa abin wani ne nake neman tsafta wannan tsaftace hannun kenan da ya wanke na wani kasa fito maka a hili bayan wanke kazamta akwai wanke hannu daga wani kazamta gana kenan sai ka maka wannan ruwaye don ta hudu maka wani abu ƙarin abin da can ba gani ba da ba ana gama ibada da hadisi daban-daban na yazo na yazo na yazo kamar da ke shari'a ta ayoyin Qur'ani suna gama su bada hukunci guda nan ma kenan zai hudu maka wani abu ne ashe a cikin wanka ba aka wanke kazamta ana so a wanke hannu kayan a fara sauran aiki da shi bayan wanke kazamta tace summa dalaka yadahu bil ardi ya goge ya goga kasa hannun shi a saman kasa to consuma mata mada wastanshaq kamance hannu hagum iya aiki aka ɗauko mini bayan aka ɗauko ruwa da hannun dama an kurkura da mai ake shai a datarwa da hagu aka tana buƙatar tsafta aka ɗauko an kurkura saura an gumsa za a yi saura a shaƙa an kurkura aka zubda saura aka shaƙa ta sa hannun hagu a shaƙa haka ke kuka bayanin a cikin arwala a shaƙa da dama a shaƙa da hagu ta ce sun mamada mada wasu tan shaƙ ya kurkura kuma ya shaƙa sun mafasala waje hahu wa yadaihi ya wanke huskan shi da hannuwan shi sun mafasala ra'asahu talata kuma ya wanke kanshi sau uku sun ma'afara ga ala jasadihi kuma ya kwara ruwa a jikin shi sun matanaha min makami ya ɗan kusa daga inda ya wanka ya sake wuri fa ghasala qadamaihi ta kuwa ya wanke ƙwahon shi ka kumanta irin waccan ban ɗakin ba irin tako ba ce ba a yanzu inda ake wanka ne cikin rere babu siminti balle karo dole san haka yawan kai wanka cikin rere awa ka za ta ɓaci kirshi ne tsaftar da ya ƙare ƙarshen wasu aka ce magana ma jinkirta ƙwaho da aka ba da dama saboda an ƙare wanka ko ka daji gaba da ƙasa amma tsafta cikin ka ƙare wanka kusa kusa gigege ɗaya ita kawai ka daure ta kaga anan kenan ka kare shaka kawai da kasa shine hikiman shine hikiman aka dan kusa daga wurin a wancan zamanin dalilin wurin ne kasa in aka ce kai ka kare ko ka jikar take kasa amma an ka kare gaba da ka jinka ta kawa ka koma gehe ka wanke ta haka nan tafura kenan ba magana kasa a cikin ka shine magana hikiman da yake haka nan sai ga mashi cikin mustahabi gusawa a wurin kenan ya dan gusa daga inda yake tsaye ce sun mutana hannu makami ya dan gusa daga wurin da ya wanka fa ghasala qadamai ya wanke kawawun shi qalat ji maimuna tace bayan ya kare wannan wanka fa ataitu bi khirqatin falam yuridha ko falam yuridha falam yuridha falam yuridha tace he na zo me da wani a ce sarbeti wani kyalle da wani yadi na bogi jiki ta ce falam yuridaha bai bukata ba bai bukata ba kwata ruwa farar da ku falam yurida mana falam mana farar da mana bai amsa ba to wannan kalma ta falam yurida suka sa falam yurida mana bai mai da bai karba ne a falam yurida ne bai bukata ba ne ba da mulai ne bai bukata ba bai bukata ba kenan me ne bukata zaka yawan fasara abun bai buƙaci wannan mun shora ba na goge ciki ko sarbeti za mu ce waje ala yan fudur ma biye da sai yake goge hannun shi yake gogewa yake goge ruwan yake goge ruwan da hannun shi biye ba da mun shora ko da sarbeti ba waje ala yawa rahar jama'a wannan jama'a duka sun zo da wannan ruwaya ruwa bukata ta ce fahimta barbandilin farar da wata ruwa mana ya mai da bukata ba shi ruwa bukari ta farar da wai mai da kenan mai bukata ba sai ce amma wannan wai ba lahi shi ne bai bukata ba ce ba lahi ba ne ba bukata bai bukata sarbeti ba ma ba dan bace shi da kanka bayani a gaba babu laifi ka sa baka goge hannun a cikin ka ba ka yi wanka ba ya cikin matsala wannan dai bai bukata ba mun da wani ya ce dole ba ya shahi cikin gaba daya yanzu dai wannan shi ne ya siffanta maka wanka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka na janaba wannan siffofin kenan sai mutum zai tattara in zai wanka na janaba sai ya kenan kawo da wannan siffa da aka ambata kuma tun da ganin muna da yake cewa wanka a aikace ne wankan janaba har su bi wanda aka yi shi aikace ya mun zo wajen sa bidiyo kin ta na kasa abu a sa a sa a ciki ya a gama a sa wanka da aikacen kuma da wannan nasu insha Allah yanzu sai ghasalul mar'a kai gusul mar'a ya ne wankan mace ki azumi mai wanka ku to dan kaka doka akwai hikishe maka gusul mar'a ta gusul rajul don bayan akwai na wanka yadda namiji ke wanka azumin kawon da annabi ke wanka kusa da samun ko yana annabi sallallahu alaihi ke wankan shi to wankan mace irin wankan namiji ne illa anna al-mar'ata la yajibu 'alayha an tanquda dafirataha in wasara ma idza asalla sha'r illa yace mace bai zama wajibi akan mace ba wajibi bane ba an tanquda dafirata ta sinci kitsanta dafira kamun kamun kitso kamun gashi kitso kenan in dai in wasu da ma'u ila asar sha'ar in har ruwa zai kai gindin gashin ta an jiba an goga zai kai to bai bukata sai ta since kitsanta ya wannan magana ce da hadis ummu salama ta radiyallahu anha anna mar'atan qalat ya rasulullah sallallahu inni mar'atun ashaddu dafara ra'si afa anquduhu lil janaba qala إنما يكفيك أن تأتي عليه ثلاث حصيات من ماء ثم تفيدي على سائر جسدك فإذا أنت قد تخرج رواه أحمد ومسلم والترمذي وأنا رواية أبدا يكي رواية ita ummu salama take ba da labari wata mace ta zo ta tambaya ta ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni mar'atu ni wata mace ce wadda ashaddu dafar ra'si ina matsi kitsan gashi na kina ina ina tana gashi tana kitso matsatsi ina matsi gashi kitso na to wannan tunda ina kitso ina mai kabu mai kari fa anqudhu lil janaba zan warware kitso na saboda wankan janaba a إنما يكفيك أن تأتي عليه ثلاث حسات مما يا ودا تدكي باكنان باهي kin warware ba kitsanki abinda ya ishe ki kullun ki kamfata kamfata uku ta ruwa kina kin ku zuba uku ta ruwa kullun ki zuba ruwa da kin wanki shikenan bai bukata yake sun ce kashi ya ce bayan kin wanke kai da kamfata uku ta ruwa sun matufidi a lasar da saki yake kwarara ruwa a kan sauran jikinki in kika yi haka fa'iza an ta karto in kika haka kin samu tsarkaka daga janaba haka ya gama wata ruwaya ya ce wa an ubaid bin umaira radiyallahu an qal balaga aisha radiyallahu anha أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقدن رؤوسهن أن ينقدن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن ينقد رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يهلكن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد أن على أن أفرغ على رأسي talata ifragat labari ya samu aisha radiyallahu anha cewa abdullahi bin umar yana wa mata umarni idan ta san ya muna sai ya ma mata umarni idan san za su wanka an yan kudin rusu na su sun ce gashi duk min za su kusa wasu da su wanka kurin ya sun ce gashi haka yake umarni aisha labari kai mata ta ce ya ajaban libin kaya abun mamaki a mamakin dan umar ya ta ce ya za a yi yin magana ta ce daga ƙarta su ana daga kuta ta ni daga kuntu aktasu ana rasul zaman ni da manzo Allah muna wanka tare muna wanka min ina yan wada amma kai guda ne da shi tare muke shi ko kuma gaba shi da ke ko tace amma ni wa ma azidu an afrad ala ra'si zata faragat ban na ƙara ruwa sama da zuba uku tace sun ce ba zai ce zai ce to an kuwa zai haka tace an har zai wannan magana ta me aka ce bai a shi na tsallake ma shi na tsallake ta ce ya ajaban ibn ya ajaban ibn abun mamaki ibn umar ya abun da sa da tana da gobe rusul wannan ya umunta mata su warware gashi kidan su in sun yi in sun yi wanka afala yamruhun an halaka rusulna bayan kannan yace yace sun ce gashi yace man a ce gashin gaba daya inda ya shige ne na yanka ya tauke maimakon yace sun ce gashi yace man gaba daya ma aske kan gaba daya ma ta kamar tana inkana abin da yau ne kaka zaka ga mata umarnin sun ce gayi sun ce kitso za ta wanka jaraba ka ce musu za su kan gaba daya shi ta ce to ni ina wanka da ni da wannan salama muna wanka daga makayi guda shi ta ce daga da kuntu aka tasi ana rasulullah salama ni ina wanka da ni da manzon salama muna wanka min ina yawa da makayi guda amma wa ma azid ala na faraga ala asir talata faragat amma ban na karawa akan zuba uku mun sun ce shi ya sun ce kaga ta yi raddi ta ture da ita ta shakkat shi labari ita kata ne da abin da ga abin da ba a gaban ta kenan ba magana nan magana magana Aisha ta to to ibn Umar dan bai wa na bai wanka gaban ibn Umar bai wa wanka gaban shi amma ta a gaban da akai kuma da ita akai kuma ga abin da sai in kai kenan ba haka bane ba magana sun ce gashi sun ce kai sun ce kisa to wannan shine yace wa yustahabu lil mar'ati idza tasalat min haidin aw nifas an so ga mace in za ta yi wanka na haila ko nifasi an ta'khudha qita'atan min qutin wa nahwi ta dauko wani dan guntun abdiga ko ne da tsumma tsumma dai ba sai abdiga ba dai ta wa tufidu ilaiha miskan aw tiban ta sa turaren miski ko dai wani turare ko miski ko dai wani turare ma dai ta sa a dan wata abdiga ko wani tsima wani abu dai wanda suma ta taba biya asar dam ta bi gurbin jinin ta goga wannan turare a farjin ta mana ta dan goga miski ko tsiban wannan akwai matsala ga mata na zamani a taron zamani taron zamani yana da gas idan aka zuba al'aura zahi gare shi illa ce na ana magana a ko turare zama na mai wanda ba bai da gas bai da wani abu wanda shi ake magana dan ka je karatun ka ce ko ta ta labari ta ce ta yi ga sunna mun ta wannan wata ta ta dauka wannan abun daga ba ta jaji an sa ta abin da bai dace ba shi kun ga dalili ta ce an ce a sunna kuma ta yi ta sa matsala haka ne in da sa turare na fesawa matsala ce al'aura ba ta daukan wannan turare na fesawa zai gare shi kwarai matsala ce kenan turare mai mai shi ake magana turare wanda ba mai gaza ba shi ne ake sa sunna ce ayin wanka mace ta ɗan goga a farjinta a gabanta haka annabi ya karanta da su haka yake amin sunna da aka ce to da yanzu ya gama maganar mustahabbi ne kenan a cikin wanka na janaba ya ga wani ƙara abu ana so a wankan haila a ɗauki ɗan turare da afirka ko wani ɗan ƙyalle dai a goga a farji ya ce da tattaibin almahalar don tsarkake wurin ne don tsarkake da tattaibin almahalar don tsarkake wannan wurin wata rafa anu ra'ayatar dam don a ɗauke ra'ayatar dam kariya a ɗauke wari warin jini da ya fita wurin wannan magana da ya maka ya kama maka ruwaya fa an aisha ta radiyallahu anha an asama sa'alat nabi sallallahu alaihi wasallam an gusul haid ko an gusul mahid gusul haid ne asama tawa annaba tambaya yaya ko yaya ake wankan haila sai ta ce ta a hudu idakunna ma'aha wasu da rataha annabi ce mata ta nemo ruwanta da magariyarta kamar ce a nemo ruwa ta nemo ruwa da sabili ko omo sidara magariyar da ce zaman turare zaman sabili zama sai ake wanka zama akwai da wanke mamaci amma zaman su da kuma sabili na da kun sabili na kurin ta nemo ruwanta da sabilinta fata tsahura ta yi tsarki da shi fatushin tur ta kyauta ta tsakaka da shi sun mata subba ala ra'asiya bayan kenan ina so kan taka ne kenan bayan wanke hannu a wanke al'aura da kyau magana kenan da wanke a saboda wanke kazan ta sa a sa sabulin a sa a sa zamu ce oman ko magariyar yace ta wanke ta yi tsarki da ita ta tsarkake kanta ya ce bayan ta tsarkake kenan ƙasamta sun mata a husu firsatar mumassakatan fatata huru biha sai ta ɗauko wani kenan ɗan guntu ɗan wata ƙyalle ko abdugal da almiski a jiki ko turaren fatata huru biha ta tsarki da ita na menene ya taka tama abin da kenan bayan ta wanke al'aura ta zuba ruwa kan ta yi wanka ke so kama daga baya za a ɗauko turaren shi ma a shafa bayan ƙare wanka ne kenan ake shafa turare al'aura magana kenan a ba mu kai can ba a wannan kai can ba yanzu dai ya mata magana sun mata subba a lara a siya mun kare cewa ta taharu biya ta surta hur ta yi tsarki da wannan tarare wannan ruwa da magariya ta kyauta ta tsarkaka kenan na al'aura sun mata subba a lara sai kuma ta zuba ruwa a kanta fata da luku talkan shadida nan zuba kan ta cuda cuda mai tsanani kenan kware ta cuda da kyau kanta hatta taba luku shi unar asiya ke ta yi cuɗawar da har ruwa zai kai asalin gashinta sun mata subba a ma kuma ta zuba ruwa a kan kemban ta jika ta jika ta tabbatar da ruwa ya ji kumyar yin bayani na yadda za a yi da wannan abdaga mai turare mai almizki ya za a je ta tabbatar da mai karar da bayani ya za a yi wanka a ta kun da mai tsarki tsarki daga wanka ya daga wanka ki tsarki a cikin ta ta hari na biya gudun ki tsarki ma aka ce miki kuna annabi ka bayani dalla dalla ta ta hari na biya kun ki tsarki da wannan abdaga a lokacin Aisha tana kusanta فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك أما عائشة توانا مغاني قسا قسا تكي جاية ما أسماء تتبعي أثر الدو أنا نيني كي بورن دا جيني كي زبو واني دا أبدا قمي تراريما تتامن تتامن تتامن كمرأة إذا ترى تبعي أفتا دلو دلو أنا دا قسا بياريا سبحان الله كي ذلك يكون كي تبقى كده باب يند الله دلله عائشة تكي ما أسماء بياني تكاري ترى tattabi'i asarar damu abin da ake ni ki bi gurbin jikin mana ke maki ran al'aurarki da wannan tarihi ki goga a wannan tarihin al'aurarki shin ta mata biyar shin tsarki ne ba tsarki na wanka ba a abin gurbin jinin da wannan tarare abu da gami tarare shi ke yin tsarkaka bayani wanka ba aisha ta mata bayani ta ce wasu alatu an guzu da janaba to ta mai tambaya ita a sama zan magana ce ta wankan janaba ko wankan aila ko sai tambaya a ga magana ina so kan ta kai wa menene anan maganar nemo ruwa da magariya wannan shine hujjar masu cewa sabili shigar sabili cikin ruwa bai bata tsarkin ruwa wannan wanka da na ibada can muna bayan mun karanta hatta wankan wankan gawa annabi yake cikin umarni a sa sidra ko kuma wanka da na ibada annabi yake sa a sa magariya a ciki nan ma kuma wanka da na ibada amma annabi yake a sa magariyar shi yake kenan shigar sabili kadai cikin ruwa bai bata ingancin ruwa sai dai an ce ruwan sabili ne gurin magana kenan na annabi kamar a sa ta ta dauko ruwa da da magariyarta kuma ga kuma ga da ganzu ai wankan kuma da shi ne aka yi wankan wannan ruwan dan tsarkaka daga abin da ana bukatar tsarkaka kware shi za ka sa a nan kamar da wajen mamace yake bukata a sa sabili haka shi ma wankan haida an an san tsarkaka bayan sabulin ma a kawo turare a goga shine hujja masu ganin cewa sabili bai bata ingancin ruwa sai ya ce mata da ta mai tambaya kan gusul janaba sai ce mata ta a huzuman fata tsahuru ta nemo ruwa ta yi tsarki da ruwa kiyan ta tsarkake fatusin tuhur ta kyauta tsarkaka a tabar kurkoci a yi ta kyau ta kai gaya wajen tsarkake da kyau kenan tsarkake cikin da kyau wajen zamta kenan sun mata subba ala ra'asiya bayan ta tsarkake ka zamta ka ba ɗaya kenan al'aura ko farji ta tsarkake da kyau sun mata subba ala ra'asiya sai ta zuba ruwa a kanta fatadluquhu ta cuda wannan kan nata hatta tablugu shu'unu rasiya hatta kai asalin gashin ta ko ina asalin gashi yake na ruwa kai asalin kasan gashi bayan ta wanke kai da kyau su uku haka ko ta wanke kai su da kyau summa tufida alaiha alma yaso sai ta kwarara ruwa a kanta a cikin da duka cikin da kenan sai ta kwarara ruwa kamar bayan bayan bayani a san kan sauran jiki kenan bayan ta wanke al'aura da kyau ta wanke kai da kyau ko ina ruwa ya shiga kasan gashinta yace sai ta kwarara ruwa a kanta wannan abin da annabi ya koya ma a sama wanka na haila da wanka na janaba faqalat aisha radiyallahu anha ni'man nisa nisa al-ansar tace madalla abin burgewa matan ansa matan madina lam yamna anhunna alaya atfaqana fi din matan madalla da matan mutanen matan madina lam yamna anhunna lam lam yamna anhunna alhaya atfaqana fi din kumiya bata hana su ba tambaya cikin addini addini ma magana kumiya dan malam da dalla dalla sai take yaba tana yaba matan madina ne da yanda kumiya bata hana su ba tambaya cikin addini mutan tambaya so da yake kaza kuma bane na rawu da jama'a da tirmidhi da da rasulullah ya mace in ta yi mulki duka ana bayan addini ne kinan wa takeice wannan shine bayani mas'alar da zamu zo akan ta wannan shine magana da yake kawo anan wanda zamu ga maganar sun ci kai a wankan haila shine nan ya kata a fakaice amma a sha Allah ba ga maganar lokacin nan babu dama Allah kai mu satin za mu bayani kan hukumcin sun ce kai ko sun ce kitso a wankan haila sai da shi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته